نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا بد الله سبحانه وتعالى يساك بهم دامو دامر dawowa
fara karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin Jamhuriya jamhuriya da ke karfi cin awaki
an gwaro a yau sha biyu da wasu rabiyar tsari jira na mutane dubu daya da biyu hudu da arba'in da bakwai wanda shi ne da hudu da wasu goma miladiya dubu biyu da shirin da biyar za mu ba da karatun musamman da zata a wannan lokacin na albarka wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ikhlasi a cikinsa ya sa mu amfani da wato abin da yake ciki na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan lissafi malam da yin shi ana ce masa imam kafin bin alwari anabisi anabisi shi ne wannan lissafin ya tsaro shi a kan tsarin bayan irin da fito hadisan maza da ya masu ya tsara su aka tsarin na biyu babu gari wanda ya fara da islamu ko kuma babu da yake magana a kan sarki wannan bawan allah sunansa shekh abdulwani ibn abdulbari ibn ali ibn surur ibn rabi ibn hasan ibn ja'far al-jama'ini mawlid an haife shi wato a wani ƙauye da ake ce masa jama'i jama'i da nan wani ƙauye ne a cikin lokar gaban na Nablus Nablus kuma lokar gaban na cikin ƙasar wato a state ne a cikin ƙasar wato Palestine Palestine da ya da yanzu suke ta wato kashe bawan Allah ciki wannan wannan bawan Allah ɗan wannan gari ne ɗan ƙasar Palestine shi wannan ƙoƙari mai yawa wanda ya tsara da kawai ba ya tsara wani littafi mai albarka. An haifi wani bawan Allah a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya da biyar mazana a kusan shekara a kusan duk rayuwarsa. An haifi da shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya a shekara kusan a rikar ruwa a bawan nan ya yi kokari wajen wasu haɗa a isar da ta hana sauwa su ya yi yawo kwarai wajen neman ilimi ya tafi ƙasar bagdad wato ƙasar iraq kenan yanzu da neman ilimi a wannan gari na iraq yana da manya-manyan malamai yin ɗauki ilimi a wajensu yana da cikin malaman sabon na wanda a ƙasar bagdada kuma babban malamin nan shi abdulkadir jilani wanda babban malami a ƙasar iraki a garin bagdada ya koyi da wani bawan allah daga nan kuma daga cikin yawacewa wasu da yake wani ilimi neman ilimi ya ke ƙasar misira wanda kuma ya san ƙasar misira gari ne na neman ilimi gari ne na malamai a na aka samu al'asa ya ce wasu asbahan neman karatu ya dawo kasar sham garin da wuce da masjid kenan ya zauna a nan na baya da manyan manyan malamai ya koyi karatu a wajen su a wannan gari na damascus a nan ya zauna ya ke koyarwa yana da wasu lokaci sai wani karar alhamdulillah ya yi shi ya yi bawa sannan ya ce babban malami ne ya wato haddace wato hadisan mazana da yawa da sai ya sa masa suna alaƙari amirul mu'minina bil hadisi wato shi ne jagora a wannan hadisi mutum ne mai bada hakiki su tana da kyau mutum da kirki ne yana da littattafai sama da arba'in da ba wanda wanda littafi yana da littattafai da yawa wanda yau ta sa'an hadisi da tauhidi da kyau akwai littattafai da yawa a kuma ya yi littattafai masu yawa a kwarai ya mutu ranar litinin shirin da uku da tsibirin da yawon shekara ta ɗari shida a ganin kwantarta shekarun da yi masu albarka a haifi a shekara ta ɗari biyar da hamsin da ɗaya ya mutu a shekara ta ɗari shida ba ku ɗaya shekarar rayuwarsu da ba da shekara hamsin da tsaye a duniya ba ku ɗaya ma ga ya ta musu da Allah ya sa masa albarka da kayan da Allah ya sa ko shekara ta ɗari shida da rana yin duka ma ga ya ta karanta shi a ga alama shi zuwa Allah ya faru haka ne sun mutum yawa da su rubuta wani dalilin da sa yi ka shi ne kuma rubuta shi ne gaba ɗaya wanda yake da ita a fara karatu ba cikin masu saurari ba da ya kamata a cikin na samu ka su yi shugaban da kan ba ta zai ga da yi a sai da shi misali na misali misali ne kuwa da tsarin sa'anin a musamman da maka ce wani fitar malin da littafi ya yi na takaitaccen bayani wanda shi ya sa yi wanda ta ba da shi kun haɗa da ke abu muhammad abdulwani ibn abdulwahid ibn ali ibn sauru da maqdisi rahimahullahu ta'ala da littafin ya ce alhamdulillah a mafi jaba wani musulun musulun kudin tafi yanayin gabatarwa gabatar kadima da yana da malami ya sami yake godiya ga Allah da ce albani sarkin da yawa da kowa da komai na shugaba wani da yake tora wanda ba shi da gani wanda ya kai a tattalin arzikin sa Allah shi ke tora shi shi ne a shugaba albani wani ji bara ɗaya al-tsahar wanda ya gagara kowa Allah ya gagara kowa يجب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا قال ثبت إيماننا شو أنا مدعى شيء كذلك سلمي نفسي وليس شتاء وتعسى لا شريك له باشر من كريا رب السماوات والأرض والجن شيها لتسوي الأسى وما بينهما شيها لتعلم مثل أن سوى الأسى العزيز الغفار والجن هو yau da fargawa mai yau da fata daga bayansa ya ce wa shanar da muhammadin kafin wa rasulu na tabbatar da na muhammad bawan allah ne manzan allah ne kuma mustafar muktar wanda allah ya zaɓe shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-abhar wal akhyar in ce amma ba bayan ya yi wannan wato kirari da bambanci ga allah ya kuma yi wa annabi muhammad yace wani da ba a ruwa ne in ci aka wasu ruwa abokan arziki wa'inda su sa'adani isa rubuta fi a hali da ka wato akwai wasu ɗalibai da abokansa su suka ci alba wato ba tana da karatu da yawa muna son da kawo mana taƙaitaccen littafi wanda yake hadisai ne wanda suka tattare hukunce-hukunce na shari'a kawo mana hadisai wanda suka tattare hukunce-hukunce na shari'a bai mana littafi a kan haka mimma ta tabbata alaihi imama ta ce san samun kuma bai mana hadisan kawo wanda yake imamu bukari da imamu muslim su suka wato shi a kuma ingantattun hadisai ke malai ce sai ne wannan kokarin na yi kokarin haɗa wannan littattafan haɗa hadisai wanda imamu bukari da musulun ne suke itibari da hadisai ne baya cikin kutubun karatu akwai hadisai da suke ba wata kuma na yi bane ba a yi wani bukari da musulmi su a bukari wani shi ne kai wani shi kai wani kuma musulmi ma'ana dai amma da hadisai da suke littafi ko dai yana cikin bukari da musulmi a yi wata kuma na yi ko kuma wani imamu bukari ya kawo shi musulmi bai kawo shi ko kuma wani musulmi ya kawo shi imamu bukari bai kawo shi amma dai da hadisai da suke cikin littafi za ka fice su ne cikin malamin su a ga ingantattun principai ke ba kan su malam ya gina wato wannan da ta su ba ka sai malam ya fara ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu tawa sunan Allah mai rahama mai jin da ya fara wannan littafin zan fara bayani akan bangaren tsarki kitabu tawa sarki sarki a ruwa gudun ba da mazarci wanda ce alfaharatu ma'anasa annaba tsafta tsafta shi ne ma'anasa da zama a tsaftace kuma yana da awanke wajen da za ka yi sallah a tsaftace shi ne ake nufin alfahara kuma wa kiristira amma aka ce sarki a wajen malaman hadisi ko malaman fikiru شين ارتفاع الحدث وزوال النجس هذه وقتي أن وجه نجس أن أن كونك كونك نجس wannan shi ne tsari wani lokaci kuma ana nufin wata tsarku ala nasi tsarku yin sarki shi ma ana nufin sa ana magana sa tahara ana nufin matsayi na zuciya aka ɗauke shi a matsayin sarki na ma'ana shi ne mutum ya tsarkake a ƙidarsa zama yana da ƙida mai kyau yana da ƙadurori masu kyau ayyukansa kuma masu kyau ne mai da ala ke cewa ko min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah ya yi cewa karɓi sadda a wajen mutane zala ya karɓi zakka ko min amwalin sadaka ka karɓi zakka daga cikin dukiyoyinsu to tsayyero wannan karɓar za ta tsarkake musu dukiyar kaga da sai aka ce tsarkake ana karɓar zakka tsarkaka ce a cikin zuciyar da dukiyar don haka akan nufi in aka ce fahara tsarki na zuciya don haka da sai malam ya fara kawo a kici na farko a cikin babu in za ta hadisin za ta ga ina magana sarki a ciki ba na magana sarkin zuciya a duka yan sarki shi ne nasarar shi ne sarkin zuciya malam ya fara da hadisi na farko ya ce a hadisin awwal hadisi na farko na tafiya a wani da ya ba mai littafi a da littafi akwai abubuwan da za mu bi da ke Allah ya mu shafi zuwa kuma da jikin sai mu tafi karatu a yanzu kuma amma yanzu da ba da tsari a kan abubuwan da za mu gani ba isa sai mu a waje ko da a sai biyu kai sai mu kube sai kuma lafiyar mu don karatu da zai fulani idan da zai sai kura da kai akwai da zai ci da duk wanda zai siyo to da kansa ko abin da ake son gane ya lafiya kansa yan kare da shi kwarai da الحديث الأول حديث نفره أتكون وانا بعد أتكون وانا لتابي أتكون وانا كتاب الطهارة ما لا يتبعن أمير المؤمنين وانا يرد وانا حديث إذا مدرنا شيني شبابا جاهورا وانا أكبر وانا لتبعن نظره أمير المؤمنين شيني عمر بن الخطاب شبابا na mummunan duniya ta a lokacin wanda na da musa ranar da aka daga shi hali bacci aka samu su amirin mummune amma da ce halibar farko wani bayan da tsohon wanda aka shi ne sai na bakar ba a ce musa amirin mummune sai a ce halibar ta rasu ne da halibar manzan allah da sai na akwai ya hau sai aka samu wannan ragamun amirin mummune an amirin mummune na bi asin alkunyar sai kenan abu hafsi wannan sunan da bayan Allah sawa kanka kan kunya lakabi suna ce da kuka wace mai mamari ana samun kasashen yarabawa suna da kadancin mamamanci ko babban wani mamun gawa ne suna ce mai tsara sassanin shi aka fara ji ne dominsa ya ce kuri lakabi sawa kanku lakabi لك من أمامك لك من إرنا لك من ذلك أبو القاسم يتذكر أسامة أبو القاسم لأبو يساسون محمد بالي أما كان أسامة أبو القاسم ألوك اسم من ذلك ينزع ما ذاك إيه سؤال ألوك اسم يوم دارس كشكيت النبي لا تبريد لسي أبو القاسم سيادة من جنوس كبار يمكن أن تعالى a yaki ce wulaƙanci ke zuci shi ana bai ce daga yau kada wanda ya sa alkunya sayar da awa kuma da yi da ya yi da awa ya canza saboda shi ke ce da yi nasa ina ne alkunya nan canza sau haka suna ce mutum ya sa a kansa ko kafin ka haihu ko kafin ka yi aure ba yanzu sabanin da sai aure ba akwai sunan da ka so sai ka ci ana ce min baban wani baban wani na mata ga wani suna dawa karama sawa kanta abin ya tuka wa kare in kuma kai ba su bayan ka aure sai ka ce ga sunan da abin abubuwa ne baban wani maman wani suna ne da ne mara yau su za ga kawai da abin gani wani ne mun kare shi alƙuyarsa abu hasi abu hasi an gani umar ibn khattab sunan sa kenan umar dan khattab umar dan khattab shi ne sunansa yana da cikin shi ne khalifa ne a cikin shari'a a cikin addinin musulunci bayan da annabi ya duniya sai na bakar yawo ya yi shekara da tafi da watanni da sai na bakar yake kan shekara da mutuwa sai ya jawo kirawa a kusa na abarci mutu ta da kuma musulmi kan kusa da mutu wani na yi shi zama musu a wai zama su ake bayan a sai na abubakar ne ya nuna sai na mutuwa shi na yi ka bayan saboda nutsuwarsa da addininsa da kamewarsa ana ce masa alfaru don kuma za ta gane ce masa faru annabi da ya sa masa wannan shi ma alfaru mai rarrabe gaskiya da gaya don wani ya ce kaza sai ka yawanci sai ba ɗan yi ya ba magana ba baya yana tantance gaskiya da gaya annabi ya sa masa alfaru mai da yanzu lokacin da sai nawo ya musu ya musu da shekara ta biyar ne daga aiko mun na da kuma shekara ta shida abin da ya faru ya dawo daga farauta da yana cikin jiran noma yana fitar kato roko ne da ciki me ka je farauta wata ran ya je farauta bai farauta goma ba kuma ta dame shi ya dawo a kan hanyarsa akwai wata baiwa a ce mata dindera dindera na musulmi a kan hanyar da wasu sai haka ne ta yana ganin ta sai ya sharara wata bari in ba ne ta sai da tawa ta kasa ke ka rasa wanda ba za su yi mata ɗi ko kuma da za su yi mata ɗi da ya ce wannan wai bayan su ne za su su zuru da rafi yi canza mata ba ta kwanin jira kuka su zuru ce ku yi kawo cafe na bayan kawo kama kan su in mata da yi kawo su ba su je ka gyara ka zo ka jika hutu a kan gidan kuma gidan kuma a wani su ma haka ne ba ku na mutu ba mutum to sa'id bin zaid ɗaya daga cikin mutanen da hamza da shi tana da a cikin al'ashar kuma bashirin akwai wani daga nan ya huce ko ina ba sai ta gidan ɗanwarsa gidan wani yana zuwa ya buga kowa irin bugun kowa ana cikin da ke wani sai hankalin su tashi don mutu mai da daga cikin jahiliyarsa yana yana yana farfi da ƙarfin kuma yana cikin marasa kuma ba a yi musu cikin kurewa yana cikin ake shayi su sai ma buga kofar da sai hankalin ɗanwarsa da mijinta ya tashi ya kurkuga sai mutum ya zo sai mutu ina kurkuga ya danna shi yi tukure shi sai ɗanwar ɗanwar su ta zo me ya faru an ce kuma su ya daga hannu kuma shara hawa kuma sai da ɗanwar na ke shi kawai samun kuka kukan da take wiwi sai to sai yi kamar da mai kawo sai kama ta daga ke ce sani da rarrakin nan na wada sai mutum yana kwaiwa su ne ya ke kwaiwa ya ce ƙwarani ya karba da wancan annabi yana da addu'a cewa Allah ya karɓa musuluncin nan ka sa ɗaya daga cikin tantiran waɗannan su shiga addini ko a sami sauki ko da Abuja ko a na ba a cikin maka ba da su a wurin kai da wani tuntun da sa'a ba kuma da su yi ka addu'ar Allah sai ta shafi kenan karɓar littafin da ne ke da nan فيها تأمين الاستيقاظ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وبالعلم إن كتاب دارس معنا سيها ستة مسلمين سيسلوا تسعة يتوانا شنا أقول محمد يقول لهم كثيرا ما أقول لهم لما سلاك أي شيء يجي بقى تعاون إلى إلى إلى محمد سيقان وقتي بذلك تقول تجيرون عن الناس هو هو ليس دين مسلم أي شيء أتني أو ليس الدين مسلم لا يأتي يأتي إذا أعطى كل من أعطى وهذا سيأتي أنا لغة مسلم أقوياء سيدنا عمر يا أزواء يبدو قوة buku irin na ƙiƙasi wani da yanzu ne ma ban ban ban ban lokacin da ya ce sai na hamza shi ma ya musulunta lokacin kwana uku musulunta sai na hamza shi ma yana cikin jarumai to a cikin yanayin sallah ya wuya saurari za a ko ko ba sai za mu yi da manzana ga ni da wani ce a gare da ni zan buɗe sallah ya wuya ko yana buɗe ko ba sai da mai cakumi sai na wani kawo da su cikin yanayin da za mu su ita musulunci da yi an zuwa ya musulunci a shabar da ya yi ta zama wanda da su sai gafara Allah duk da cikin saboda ƙarfi da ya shiga wata da ya ɗan ma shahara ya kawo shahara a ɗarin kuma shi na yi sallah sai ya an kira sallah a ɗan yi sallah kuma ciki a koyi sai ce ya rasu da wani وأجل المسلم هو الإسلام كاستياني هو الإسلام أنا المسلم كما وزعنا لك يشتغل لك ما له ضمن اليهود هو أنا كنت زعيم سيدا دين الناس ما له كرم الله يا قوانا في ذا يقول أيات هو هو مكان أنا كريم أنا بقول هو أنا كريم هو أنا كريم أنا هو sai aka sake canza wata tabba ala addinin musulunci ya samu haka ne ya ce to yanzu na ce ya fita za ni cikin kawon misali yake kowa yake sawa sai mu zara shi ta fito da mai munna shi ne ana ke sa masa wani suna an faru mai tantance mai raba gaskiya da kariya kaga aka fito aka yi sahu sai da umar yana jan sahu daya a gaba sai da umar yana sahu daya aka taho ana ta kafar wani daga gidan da arkan da arkan aka taho cikin gidan ka su abuja suna zaune a wato wurin da suke tattauna suka ji ana kafar wani aka taso za a hasa a cikin mutuncin musulmi duk wanda ya mutu sai ga ga umar a gaba ga ga hamza aka yi aka ciki ba lamari duka nan su ba duka ne kuma yin yin yanci da kayo da ɗorin nan sai ke yi ba da yanzu wa'yanda suke jagoranci a kusa ke yi ba yadda za a yi su aka aka yi filin ta ba aka yi sallah an koma kowa shi gida sai ga wani ce kullum an zaɓi kullum za a ce masa alfaru Allah ya girma musulunci da wanda yake tattace ya rabu gaskiya da kai yadda gara ba sa ke kowa a yi sallah a filin ka'aba ake yi yadda kowa yake kuka mutunza nan da Allah na gaske nan za shi ne lakabin da aka sa masa alfaru yana daga cikin manya-manyan kurishawa bai da kuci ya musulunta a shekara ta biyar kuci shida sabanin masu ruwaito abu bayan aiko manzo Allah sassan shigar sa musulunci ka karɓa musulunci duk ya ga yakin da manzo Allah ya je da sayar da mura to aka dan badar da shi mutanen da Allah ya ce ya ya musu duk abin da za su yi yan aljanna to aka duk wanda ya ce na mura kafiri ne Allah ya ce shi dan aljanna ne wani kuma zai zage shi duk wanda ya zage kamar sai kamar yadda imam malik yake cewa duk wanda ya zage sahabu da ala kafiri saboda Allah ya ce yayi da ya gafarta musu dan aljanna dan kuma ga wani alani ce ya ce shi ba ya suke ba a kare ta Allah ya zama khalifar musulunci bayan mutuwar sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar shi ya zabe shi ya ce ga halifa bayan na mutu kuma ya zauna ya tafi da mulki sai yadda ya kamata a cikin ƙarshen watan bil'ijja sauran kwana hudu ya mutu shirin da shi daga bil'ijja ya fito sallah asuba a cikin yana limanci raka ta farko wani kafiri mai bauta wuta ana ce masa abin lulluwa ya zo da wata yaruka haka mai baki biyu sai da ya sa ta a kotu sai sati na cikin dami suna kuma ya yi sujjada ya shuka masa fiƙi sai da ya masa shukawa fiƙi na abu da dama kuma cikin su haka Rahman ko da su sabai bayan mu fara wasu na wuri yi jagorar sallah aka karasa ko mutane suka yi kiran babu bayan ya an gama sallah sai da namar ya ce a kyale shi a rike shi ne a rike shi idan na tashi sai mu gaba ya kamata da shi ko kuma wani ba shi da sai a kisa shi sai ta ba da yace an kudin ya bare ne sai da nasa ta dai yin bisa ce ta cikin gozi waka inda ya fito da shi kwana ku yi kwana ku bayan ya an shuke shi shi na umar wato biyar su da shekara ta shirin da kuma da rubutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana ya yi shekara goma da ɗan watanni yana zama halifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shi kare manzan Allah sai da awa za a abin da ya sha ɗakin na na aisha kuma mutum bayan kuma yi mutuwar manzala ta ba shi ko sai da haka aka zo bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin ne wato nan shari da manzala sa shi wanda ya je ta farko ga kibla haka na ne ke kusa da rawa wanda ya shiga rawa wanda ya san da ke na sama ya kusa da kusa da suna abubakar ya rasu shi aka zo ya ka sa shi a bayan duba da rubin su akan maza sai ta sun jera na guda sai da abubakar sai da suka sa kuma da wadar da ke yi ga inda aka ga kan annabi amma abu ka ga ba a yi ne da kan sai da abubakar da ya rasu kafin ya mutu kwana kuka da su fi sai ne ba sai ya ce ka ala ce a nemo albarba ita da na aiki ce a gaya mata umar ɗan kanta kar ku ce mata amirul mu'mini ce kar ku ce shugaban kasa ku ce umar ɗan kanta dan kada ki nauyin shugaban kasa a ce mata umar ɗan kanta yana neman albarba da yi izini abin da yake tare da kasa ku ce na yi mai ya rasu ya da shi kuma ya kaya ya da daukar kasi shi sa aka zo ziyara wani kamar hannun nan da aka kai ɗan damun kaɗan sai kuma kai don sai da sai na abu kai ɗan damun kaɗan sai da kai ke da sai da na yawa a haka suka yi da ɗaya da kuma ɗin a jera su kuma goma wani kwaya a ɗaya ya kaya وإن لا يكون فيها من الإنسان له يرسو كما سأل الله لا يكون من النساء يعني النبي شكرا سا ستين له يرسو أكبر من الشيء سيدنا أبو بكر شكرا سا ستين له أنا يرسو أكبر من الشيء سيدنا أبو بكر شكرا سا ستين له سيدنا علي شكرا سا ستين له يرسو suna da amfani kawai yin namu wayannan masu cikin hukuku suna rubuta ne abubakar sannan sai na wani yanzu a shekara 23 da hijira wannan wato ma'alumat ne da ya fi wani kowane sun yi su musan tarihi musu aka ko armani ma wasu tarihi na nuna bayan da matan ko da ya kamata ko ya ko ya kamata ko da ya ko ya abubuwan da suke general knowledge da ya kamata kowa ya ci abin da sha ake na Aisha ya yi shekara goma wata shida wasu kwanuka yana wato kuri shi ya yi rawaito mana hadisin nan don karanta da shi قال سيدنا عمر يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انتهاج من الله صلى الله عليه وسلم الى جوع انما الاعمال بالنيات هو ولا ايدي da mutum zai yi baya kunduwa a baka ranar su sai kai ne babu wani aiki da za yi sai in ya zama akwai niyya ce shi wa inda ba da kullum murin ba na kuma mutane sun saba kowa da irin niyyar da yake aka samu wani niyyarsa da kyau ce wani niyyarsa ba da kyau ce wani niyyar an haɗa ta da kyau da rashin kyau kowa da irin matsayinsa kamar kana tijirar zuwa ila Allah wa rasulun maza ta ce duk wanda ya bar kasar kafirci ya dawo madina kasar musulunci dan Allah dan yada addinin Allah dan neman yardar Allah dan kaunar manzon Allah don ya taimaka wa addinin Allah ya taimaka wa manzon Allah wajen yada addinin musulunci to fa hijira ta kuma zan ba mu rasu to yana da cikakken lada irin na wanda ya hijira don Allah don kuma taimaka wa annabi Muhammad wajen yada addini kamar ka yi hijira ta kuma da duniya yusifu wanda ya baro garin kafirci ya tawo madina don wani abu duniya don ya sami ganima don ya sami abin da ake rabawa da ake kawo annabi na sadaka ko na kyauta annabi yana rabawa harkar duniya ce ta zo da duk kamar wata sun kafin su zama wajen annabi a wuraren ya kirwa a'a ai an ji cewa da mutanen madina an musu yankwantaka da mutanen maka da suke hijira har mutanen madina mutum da kuma matan sa biyu ce ya saki daya ya kai ga aure ta saboda yankwantaka to idan mutum ya ji wannan ne a shi ma zai samu kyakkyawan mace aura ko kuma a ko kuma ce a maka take ta komo madina ka ce ba za ta aure ka sai ka dawo kai wa madina ka fito ki dan ka aure ta
za a yi cikin jirafin gida ba na yara gidai ladan da za ka samu iya kyakkyawa ne abin da ya sa kai yin kira kan sa za a baka
wannan hadisi ba mu bani musulunci
a nan muke saurari ka ji magana tafiya mutum ko ta ba Idan wannan ana magana tsarkin zuciya a kan ikhlas duk abin da za ka yi yi shi da kan mutane sun sha bambam a wajen niyyarsu wani yana yin niyya don Allah wani kuma yana yin niyya da wani manufa wannan hadisi babban hadisi ne wanda amirul mu'minin yake ba mu labarin abin da manzo Allah ya faɗa irin kowa da irin niyyarsa shi sai manzo Allah ya kawo misali a kan hijira domin a lokacin a sannan mutane suke yin hijira manzo Allah ya ce a hijira amma wasu sun sun zauna a mafarsu ruwa wasu sun zauna a mutu su tawo ba tare da annabi ya ce a tawo da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wasu suna tawowa don su zo su haɗu da manzan Allah a ya amsu da su da kyakkyawan niyya ka ga wannan hijira da suke suna da kyakkyawan niyya wasu kuma sun ji an ce ana samun kammalawa ana da zuwa yaƙi a samun ganima a raba to wannan mutum ya zo don ganima saboda ya samu ganima ka ga hijirarsa ba don Allah ba ce ba don manzan Allah ba ce yayin da don ya samu mai ganima wani kuma kamar yadda na fara ya biyo wata wasu kowa ne gwagwarin niyarsa gwagwarin abin da ya zo da shi wannan hadisi abin da yake nuna mana yana mana bayanin muhimmancin niyya a kowane aiki kuma ana son mutum niyyarsa ta zama kyakkyawa duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah hadisin yana wanda zai zama a kan kilasi duk abin da za ka yi da bararsa ka yi shi don Allah don ka samu bararsa a wajen Allah sannan a cikin yana koyo yana jan kullum cewa karfe aiki in ba abin da za ka samu ladan lafiya ba domin duniya wadatacciya ce duk abin da za ka samu wajen za ka yi haka haka za ka mutu sanda yaro zai zo duniya za ka ga ya sun tuwo da ka yana mai sujjada ga Allah saboda sun yi alƙawarin Allah tun yana cikin mahaifiyarsa cewa zai mutu Allah amma yana saukowa duniya za ta kai haka duk jami'in na ta rata su ma'ana za mu domin duniya ɗan kan za mu yi da za mu ba wa kowa sai na ta sai na yi da zo yi ta wuwa ya yi ka za ya yi ba da jira na yi kan tura jira ne sai da ga yara na yi duba bai amma wani kuma komai ba ana son mutum ya zama cewa ya ɗauki duniya na faɗi ba iya shekarar da za yi akwai jirgin shekarar da za ka yi ba ka ji daɗin komai ba nama ba za ka ji daɗin sa kai iyayen mu da suna nan wanda ba sa jin daɗin shekaru sun yi wasu ba ma ya sani menene wani yana da ɗaci ne kuma yana da gari don haka mutum yana kuma zai yan lahira ta ce wadda take da ruwa sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa mutane sun sha bambam kowa da niyyarsa kowa da irin niyyar ne hadisi yana koyar da mu الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية mutum ya tsarkake ayyukansa kuma ta hanyar niyya ake samun wannan tsarkakar sannan hadisi yana nuna mana irin yadda annabi ke koyar da mutane annabi yana da balaga da fahimta da ya tashi sai ya kawo misali da abin da yake fare na wajen hijira din a lokacin ba ɗaya da koma madina ba wasu suna yin hijira saboda kaza wasu suna yi sai annabi ya buga misali da wannan kuma kowa ya gane wani shi ne hadisi na farko a cikin wannan littafi a cikin wannan ba da mu gana hadisi na biyu masu wata kai ta kansa saboda zai ci kowane kuma ta'ara da ita kan da za mu magana shi ne mana cewa hadisin zani hadisi na biyu an abi huraira babban sahabi shi kuma wannan abu huraira shi ne to hadisi abu huraira sunansa abdurrahman bin sa'ad bisa kaga abu huraira kaga abin yashi sunansa abdurrahman ibn sa'ad addausi da kabilar damus ko damus ya musulunta shekarar da manzana ya je yakin khaibar ya fatuwa khaibar da ya zo madina ta yi musulunta ya ma musulunta amma ya zo ya gana da manzana da aka ce na kwaya ولا ما يكتب خيبر mutum ya tafi khaibar sai ya zo tarar ana sallah masallacin manzana limamin da ya tada sallah alhamdulillah ya rabbi alami da dai gashi sai ce wai sai ya shiga cikin sura wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu ala an-nas yastawfun wa idza kanu hum aw wazanuhum muslimun ala yakunu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yana fice da balarabe ya fahimci ne Allah ya fice wai da zai da zafi azaba za ta sami masu awo da suke kauye mu duk wanda yake toye mu a wajen auren da abincinsa auren da abin da yake sai wa mutane wanda sai ya tuta da shi sai Allah yake shirin dan a gane irin masu kauye mu sai ta rabina da dabu ala nasi ismuhu su ne wanda in sun je za su siya za su siyo kayan abinci kayan kawo za su je da katin kwano sai an cika musu wani za ka ruhun a wasu ruhu duk siru amma in su za su siya za su auren sai su kawo karamin suke karamin kwano a wani ake yi ne sai ya tukura ko garko ya auren bukatun bayan yanzu a wani shi a cikin ruwa sai da kuka ruwa kudin su ake magana abu hurera yana jin wani ya ce wai suwa da sun shiga ya tuno wani ɗan ƙauyen su da yake sun yake a wani wasu ya kai ce suwa da dukwai sun shiga ku suwa ne haka shiga musulunsa da kenan yana jin wani ya ce da suwa na ake don haka suke da ya gama sallah sai ya gama sallah sun tsaibar da shi aka yi yakin khaibar wala zaman nabi tun da ya zo wajen annabi gabatar da kansa sai ya zauna da gwamnan da Allah su ya samu tun da ya musulunta da gwamnan da Allah a annabi da rai bacci ne kadai yake rawa shi da domin shi a masallacin da za a yi kuma saboda ƙarshen abin da yake gari manzana ne mai shi gari annabi yana hudu a wani shi ne gwarfinta kuma yana kusa da annabi da abin da annabi ya faɗa ya haɗe shi yana da kunya yana da kunya saboda kwaɗayin ɗaukar ilimi da abin da ya gaji kullum yana da shi duk inda annabi yana gaba ya ji abin da aka ce domin ya ce kana kwaɗayin ilimi ya ce ina ma ya kuma ya ce ga shi shi faɗa shi faɗa a gaban annabi aka yi wani da shi da kuma zaman da aka masallaci mayafin kuma gara yana shafe duk magagarin da aka yi mayafin da yana shafe sai na da kawo ya ci cuta gare kayan ka ya tattare ya ci cuta da abin da kuma za a ba insha iya mu mayafin duk karatu da aka yi yana kuma wuri da duk abin da aka faɗa abin da aka yi faɗa baya wani ya shafe shi aka yakin khaibar zala ce tana da kuɗi wurin ilimi na hadisi sai na wani ce abdullahi na wani ce kai gure da ta biyu na cin zama wajen manza su suna tafiya kafa shi ko ba su ba yana nan bai ci abinci ba in an ya ci ya ci in an bai ci ba bai ci da daddare haka mun zala kira ba su kada mamta sai a tafi da gira zai su ci abinci sai su dawo masallacin annabi ana ce musu ahli sufa ruwan waje yana ana masallacin annabi in ka je ka nuna wa nasu talakawa da suka zo wanda suke yin jira ba su da wurin kwana da san kowa ba ba su da sana'a na suke talakawa ne ya za fita yaki shi ne a sabon ba an fita jira yaki shi ne a sabon ba bayan ka annabi yana yana son su suna son yi suna abdullahi da kore ce da kore da kafi mu zama tare da annabi kafi mu san nan sun da Allah sai su Imam Bukhari yake cewa Abu Huraira ya fi sahabban manzo Allah har ce da sun manzo Allah a cikin lokacinsa ba wanda ke kai kunyan sa da abin da ya ci ya ba alama ilimi suke cewa ya rawaito hadisi biyar har wani zuwa hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu daga abubuwa ya mutu a shekara ta hamsin da bakwai daga hijirar manzo ana a madinar manzo ana an wanda shi a madina abubuwa sai yana na cikin gobe allah ya yi shi ya rawaito wani hadisi ruwai rayu cewa ƙwani ورأيت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زال يأتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ Allah ba zai karɓi sallar ɗaya da su ba in dai alwala su kawo ne in dai ya yi kai in ya fitsari ko ya yi tuguro ko ya yi rihi to Allah ba zai karɓi sallar su ba sai in ya sani ba a yin sallar sai da alwala domin a rastorori in kana samun sai ka musallar shi ka sai ka fara ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda Abu Hurairah yoron tona wannan wato a na ganin za mu je ta nan shirin na kisu za mu yi Allah ya gani sati na gaba ba sai a zo da kuma ba ba ku da kuma ba za mu kowa da littafin dan ba haka ba ba za ku koyi karatu wannan abu da yasa kuka zo da littafi sunanta idan an gaba karatu sunanta ka karanta littafi ko da ba wai kana hudawa ma'anar sa a wajen malamai cewa ka karanta littafi cewa kana da hujja da za ka koya wa wata kana da hujja da za ka kafa hujja cewa na karanta littafin da za ka tare da cewa ko kawo masallaci ka huta ana yi da kai amma tun da tana yi kuma akwai wasu fa'idodi da za ka rinka rubuta da pencil wata ba a nan tun da larabci ne ba za ka gane ba sai ka rubuta da pencil ba za ka gane to ba ko ba gida tana karatu ka sai ka dai ka ba ka dan Allah ya rubuta shi ne ba ku ko da zai da ku ko zai misalla ka shi kuma da ba da ba ke ya kamata ce masallaci ma yana da kyau samu wani da ke kusiya da ajiye a kuma da ya kuka kana da rani kuma da ya kuka kana da rani da suka rana da shi ta kowa ya kuka in an gama sai kuma a yi sai dai shi wannan na masallaci ne ita kowa gida ba ta da mara da rani su haka ku siyo rani ko da da akwai masallaci zo kuma kai kana da naka saboda naka ne zaka yi na masallaci ba ka rubuta ba sai ka bata shi an wani tsoro ko kuma da nan da kuka tsoro a duk da cewa yau ta ba man sha Allah kun an zo da su kai sai da ba sai mu dora saboda ni karatun da karatun da ilimi da yadda za mu da josu na samu ba za a ga wannan yanzu wannan dan takaitaccen tarihi a kuma da a kaga ba mu ya rika ba mu ba in karatun da ta ce da ko da wasu ne wurera da nasu kaza nasu kaza ya ana biyu ta kaza ya wuce shekara har kana da wani ma'lumat haka ne haka haka haka haka san da za ku mabai littafin irin wannan na kace-kace ne wannan wani wani karatu da kirkin kuma wani kirkin besar malamin yana karanta wannan ranar ya tsufa to haka ake sai ka zama cewa na abu abu da babu shi a littafin malamin zai gawa sai ka zama yana da shi na samun wasu wannan mutane ya zama wani kada wani wasu wani ma'ana ya yi Thank you.